أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتاجئين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقلابي فريد الدهري على الإطلاق حتم العتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلادي يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في نظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطوف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب فتترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بجاه شيخنا أحمد بن محمد التجاني أن تسهل لنا جميع المراد بجاه مرتبته عند الله وبمعرفته وبنسبه وبحجه وبإقامه وبتصرفاته في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم jiya mun shiga fasali na biyar mun yi zama na 174 wanda yau za mu yi zama na 175 insha Allah wannan zaman da muka yi muna magana ne akan abin da shehu tijani ya bayar akan ilimin shari'a me ne ake nufi me ake nufi da ilimin shari'a ce a ilimin shari'a ce wato ilimi ne wanda shine yake ba da natija na sufanci shi kuma takalifi ne sannan yana zuwa ne min kutubin samawiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake saukarwa sannan kuma akwai wanda yake fita harijan harijan an kutubin samawiya bi amri rasuli sannan bayan wannan zai zo baka matakai guda hudu wato wajen tada biqat awul muqabalat sannan daga nan kuma zai zo baka abubuwa guda biyu shine hukumul wato bisadil hukumi ko kuma bisadil mashiyati wannan ko ya baka na yadda ubangiji yake nufin yin abu ko saka na mashiya wannan abu guda biyu su ne suke tattara kowane irin abu idan ka dube su ga baki daya in ka ɗauko addinin to za ga yadda yake tafiya kenan wato daki daki daki daki har ka gane abin da ake ciki alhamdulillahi mun gode wa Allah mun fara amsa tambayoyi bayan tambayoyin da aka yi malamai sun aje wasu tambayoyi wanda in malami ya zama zu ibratin wal ibtisar suna masa tambayoyin su ji me ya faɗa akan wa'annan masail to an tambaye shi wata jani kamar yadda aka tambaye malaman da suke gaba da shi ya amsa kuma gashi jiya mun fara a gurguje muna warware abin da ya faɗa ga irin nasa akwai wurin da ya sha bambanci da masaban malikiyan da baki ɗaya wajen rida'a wanda kuma insha Allah yau za mu shiga cikin wayannan ba wawabun mu ji abin da ya faɗa mun yi amsa fatawa jawabinsa na farko a makan matar da ta zamo ta ki mijinta ta yi nishuzi ta samar ka'ida kuma ta hana shi yin aure kuma ta ce in ma zai yin to akwai kuɗin da zai bata ya fafaɗi duk yadda wato hukuncin ya rushe gaba ɗaya saboda duk wani ka'ida a aure in ya fita daga cikin ka'idan addinin musulunci babu shi kawai saboda addini yana zuwa ne a rubuce daga daga wajen manzo Allah ke ɗauka in abu ya zo aka sa ka'ida na yarda ka yi aure to amma da sharaɗi sai kamun kaza kamun kaza in ba ka yi ba auren bai yiwu ba in ya ji tsoro ya kasa yi to duk ran da tsoron ya dawo masa bi ma'ana jarintan ya dawo masa ko kuma ya samu wani hakimi da zai iya tsayar masa za a kwace abin da aka karɓi ya bayar din dole sai dai in ya bayar an ɗibi nafsin ne saboda farin ciki wannan babu laifi kusan wannan dujiya mun kawo ko kuma matan take nishuzi wa miji ta ce ba za ta kusance shi ba zai kusance ta ba sai ya biya ko kuma gashi na dai wa masu zalika min alamatil menene zan ce na zulmun to thumma jawabu an su'ali sani tambayar da zai na amsan da ya bayar na su'ali na biyu wallahu muwaffiqu lis sawabi ubangiji shine mai datarwa ga dacewa abin da yake daidai ijtama'atul ummatu kullaha al'umma ta haɗu baki ɗayanta ala wujudi sa'atin zawjati li zawjiha wannan al'umma sun sun haɗu akan cewa wajibi ne mace ta bi mijinta fi kulli ma ya'muru hadihi cikin duk abin da zai hore ta da shi wayan ha anhu kuma ya hane ta da shi wa bi kulli ma talibuhu minha da duk abin da zai nema a wajenta wajibi ne ta bi shi Allahumma illa an yakuna zalika fi ma'siyatillah sai dai in ya kasance cikin sabon Allah ne aw fi amrin yashqu alaiha rukubuhu ko kuma abin da zai ba ta wahala wajen aiwatar da shi fala ta'ata lizawji fi zalika alaihi to a wannan ne ba ta da ba za ta bi abin da mijin ya umarce ta ba saboda ya saba da ka'idan Allah amma ma'asiyatu sabawa wa Allah daliluha qawluhu sallallahu alaihi wasallam dalilin shine la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliqi ba a jin mutum ko abokin halitta dan a sabawa ubangiji dan ka faranta masa rai ba a yin haka wa ma ma shakku alaiha abinda zai zama mata wahala fa qawlu subhanahu wataala shi ma ubangiji ya nuna ba a bin mace ba za ta bi miji saboda abinda zai za a dora mata wanda ba za ta iya ba zai cutar da ita saboda ubangiji ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ashiruhunna bil ma'rufi kaga ba a san taglizi a ciki ba kenan lulufu ne wanda yake ciki kuma ubangiji ya sake cewa fa imsakun bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to kaga imsakun bil ma'rufi da ka rike matan bil ma'rufi da abin da aka sani ne ba ka tsora mata wani dokan da ba za ta iya ba shine imsaku bil ma'rufi aw tasrihun bi ihsan ko ka sake ta sarkin kuma bi ihsan da kyautatawa ciki wa taklifu zawjatu wato kallafawa mace ma shakku alaiha wanda zai yi mata tsanani harzin al-ma'asharatin bil ma'rufi ya fita daga cikin al-mu'ashara bil ma'rufi izzalika yujibu at-tabliqul hakim idan aka samu miji zai tilasta wa mace abinda ba za ta iya ba to za a je wajen hakimi wato ko alƙafi shi kuma ya sake ta in takarrara minhu idan mutumin yayi aka masa tsawa bai bari ba in ya sake yi to za a iya zuwa wajen mai mulki ya warware wayar zama adabar kuma dole a masa ladabi domin mata ba baiwa ba ce wa gajaruhu da masa tsawa illan ya takarrar in bai aikin bai maimaita ba amma ya maimaita ya maimaita a raba shi da ita wa ma ma fi ma adal ma asiyati amma in ba abin da yake cikin sako bane wal amru shaq alaiha ba kuma al'amarin da yake mai tsanani bane akan ta faba'atu alaiha wajibatun dole ta bi mijin bi kulli wajhi ta kowane fiska wa bi kulli itibarin ta kowane itibari kuma lianna ta'ata zawjati li zawjiha domin bin mace wajen mijinta abuwa muktabal hikmatul ilahiyya haka Allah ya shirya wa bayan zalika bayanin wannan anna al matlub al hikmatul ilahiyya abinda ake nema na hikima na ubangiji huwa imaratud darain shi aure raya duniya da lahira ne aljannatu wan nar yani duniya da lahira bi ma'ana aljanna da wuta min bani adam ne daga dan adam wa zalika wannan yusra at-tanasul shine yake sa ake samun wato tsatso baina zakar wal unsa tsakanin namiji da mace wa tanasul baina zakar wal unsa shi kuma tsatso wanda ake samu tsakanin namiji da mace yusra a kadan nikahi shar'i ana kiran shi ne a same shi ta wajen ɗaura aure irin na shari'a laktiyaran fiyi babu zaɓani cikin wannan babu zaɓi cikin wannan likulli minhuma ba da yan birani kowane in ya kubuta daga cikin haka watanaku shi aure alladin shuruɗi fil nasari wanda aka aka sa cikin sharaɗin sa cikin cikin zuriya yusra husnul ma'asharati shi kuma ana neman husnul ma'asharati bayan zakar wal unsa tsakanin mace da namiji ibqa'an alaiha min kulli minhuma ya tsaya akan dukkan su ita ma ta tsaya akan nata hakin shi ma ya tsaya akan nashi hakin ya tsafi tawfiyatu gardul akhar kowa ya dai biya wa junansa bukata sama ta tanafarat azrazuz zakar wal wal unsa idan wannan ya kore wancan ma ya kore waqatul mu'adatu namiji ba zai biya wa matarsa bukatan take nema ba ita ba ta biya mar bukatan da yake nema ba to waqatul mu'adatu to gaba zai shiga tsakani wal firaqu kuma za a samu rabuwa wa qadalal maqsudu kuma za abinda ake nufi daga hadaran hikimatul ilahiyya na hukuncin ubangiji zai baci wa huwa nasalu ba za a samu zuriya mai kyau ba kenan fa zawju shi miji la yastaqiru ma az-zawjati baya tabbata tare da mata illa bin sali amrihi sai da jin umarni fa mata alam yatamassal amruhu duk lokacin da bata bi mata bata bi mijinta ba waka tanafuri da a samu ƙiyayya wal firaku da a samu rabuwa wal mar'atu ita ma mace la tasagiru ma azzauji ba ta zama tare da miji illa bi mu'asharati hadil ma'rufi sai yayi mu'ashara tare da miji matar da mijin bil ma'rufi da abu mai sananne kama ta alim yakun idan ba a samu haka ba waka tanafuru za a samu nisantan juna wal firaku da rabuwa فالظاهر من هذا to abin da zai bayyana akan wannan anna maqasud al-hikmatu al-ilahiyya to manufan hikima na ubangiji hiya wujubu ta'ati shine a samu biyayya az-zawjatu li zawjiha mata ta mijinta yadullu ala zalika qawlu subhanahu wa ta'ala abin da zai nuni shine fadin ubangiji fadin ubangiji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim arjalu qawwamuna maza su ne masu ƙarfi alal nisa'i akan mata bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'din saboda abinda Allah madaukakin sarki fifita su da shi wa bima anfaqu da abinda kuma suke ciyarwa min amwali daga dukiyarsu wa sura al-hukm wannan shine suran hukunci wa tahkimu lil hukm da hukuntawan hukunci wal hakim da hakim a nan suke samun sura da za su iya komi wai da zama tsarkatar hakim almuhukamu fi kulli ma umira an yi alizimtar da shi hakimi zai yi hukunci akan wanda ya masa hukunci wajen da saki abin da aka hore shi ya saba fallahu fallahu hakamar rijal alal nisa Allah ya sanya hukuncin maza akan mata wani rijali hukumun maza ma suna da hukunci alal nisa'i akan mata haka ne ko walin rijali hukumin alal nisa'i bi amrillahi su ma akwai hukuncin su akan mata saboda horon Allah walal nisa'i faradu da'ati mata kuma an farlanta musu bin min hikmatillahi fihinna saboda hukuncin Allah cikin haka qala subhanahu wata'ala ubangiji ya faɗa fi suratin a cikin sura wannan ya hadal hukum na wannan hukunci wallahi ta hafuna na shugabunna fa'izzuhunna fa'izzuhunna wallahi ta hafuna na shugabunna wato matar da take take yin nishuzi wa miji to a tsoratar da ita a mata wazi a hana ta katta yi saboda nishuzi shine kaucewar mace gabarin mijinta take da shi wala yakuna darawtul madarubi baya kasance abu ga misali cikin abubuwa illa lil hakimi sai ga hakimi al muhkamu fihi wanda zai yi hukunci akai allati talzamu lil mahkumi alaihi ta'atul hakim alaihi idan aka samu haka to ba wai maganan kan hanya akwai bangare biyu a aure akwai bangaren nasiha fale da hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha wannan ɓangaren yiwa fikin lahu bai nahuma to kuma akwai ɓangaren da shi kuma hakimu ne yake magana ba maganan sulhun gida ba akwai sulhu na gida akwai sulhu na hukuma to sulhun hukuma yana da ƙarfi domin akwai doka a kai wai za ta karara haza idan mutum ya ya maimaita abin da aka hana shi faɗatin zaujatu li zaujiha to bin mace ta mijinta min matamatul ummatu alai wannan al'umma sun haɗu a kai wajibi ne wa min jumlatul ta'ati yana daga jumlan biyayyarsa lizumiha baitahu ta zamo tana gidan mijin fala ya kharju fala ta kharju ba za ta fita ba illa bi izini sai in yayi izini fa in harajat idan ta fita a gidan bigairi izini ba tare da izinin sa ba bayya ashiyatun ta sabawa Allah harajatun an amrillah ta fita daga horon Allah yalzamu hatta watu wal adabu ala ma fa'alat za a lizimtar mata ta tuba sannan kuma a yi mata ladabi akan abin da ta aikata wa taubatuha tubanta rujuha za ta koma ne lidari zaujiha gidan mijinta wa li da'atihi da bin sa wa adami audatiha da kuma tubanta ba za ta sake aikatawa ba fa in lan tarji in bata koma ba walan ta tub kuma bata tuba ba faqad ba'at bi ghadab min Allah ta shiga cikin fushin Allah Allah ya kiyaye fil hali wal ma'ali duniya da lahira baliya ta zama murakkabatun ta hauhawa li azamil kaba'iri wato akwai zunubi akwai kaba'ira wa yajibu alaman dakalat darahu ya wajaba ga matar da ta koma gidan babanta ko gidan dan uwanta man dakalat darahu min addin gidan babanta ne au qaribin ko gidan dan uwanta ne qaharaha wa tsaradaha ya komar da ita gidan mijinta ya tilastar da ita wa tsaradaha ya kore ta wa adamu tarkiha kar ya bata ta sa'atan kar ta yi awa da gidansa wa illa in kuma ba haka ba ba a ji gabar da min Allah ne sulaha shi ma ya shiga cikin fushin Allah kamar yadda ta shiga wa amruha fi hada wa amraha fi hada wa amruha fi hada nisul amr al-katili zulman wa amdan horo ajiye ta a gidanka to daidai yake da horo kamar mutumin da ya yi kisa da zalunci da gangan hukuncin iri ɗaya ne matar da ta yi yaji ta dawo gida aka ajiye ta ba tare da dalili ba ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qatala mu'minan amdan wanda ya kashe mumini da gangan fa aidil mu'minina kulluhum alayhi hannayen mu'minai gabaki ɗaya suna kansa kaman awahu wanda ya taimaki wanda ya yi au mana'ahu ko au mana'ahu ko kuma wanda ya hana shi fa alaihi la'natu la wal malaikatu wan nas ajma'ina ka gani faman awahu au mana'ahu wato wanda ya tare da shi in ka hana shi wajen aikin to shikenan in kuma ka da hannunka cikin bayarwa to Allah ya tsine wa mutum mala'iku sun tsine masa mutane ma sun tsine masa Allah ya kiyaye haka ya fita da cikin sunan al-bayhaqi haka ya fito cikin darus darul qutni duk ya zo haka sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa faka dalika haka nan amara zawjat idza harabat min zawjiha bila darari mata idan ta gudu wa miji ba tare da cutarwa ba فلا يحل للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر bai halatta ga muminin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe an ya tarufa fi baiti ya batta a gidansa ba bai halatta ba li'annaha mushaqatun lillahi domin ta saba wa Allah wa rasulihi da manzansa qala subhanahu wata'ala ubangiji yana cewa wa man shaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ونصره جهنم وساءت مسيرا قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce idza ra'a qauman zalimun idan mutum ya ga mutane azzalimai wa lam ya'qus an aidihim bai hana su ba yushaku an ya'umuhu Allah bi azabi to idan mutane su ga mutane suna zalunci to in baka hana su ba kai riko da hannunsu bi ma'ana an tamnahum ka hana su in baka hana su ba to kai ma ka shiga cikin wannan azaban Allah ya kiyaye fa zahara bima qarrarna sai ya bayyana da abin da muka tabbatar annal mar'atal mazkura ita wannan matan da ake ambato annal mar'atal mazkura ita wannan matan da ake ambato yajibu alaiha ya wajaba akanta bi hukumin shar'i da hukuncin shari'a arzu ila baiti zawjiha ta dawo gidan mijinta wahadaha ita kadai bila talabi minhu ba sai ya neme ta dawo ba lamnin laha wa taubatu kuma ta tuba min isyanihi gabanin saba masa fa za asalin shar'i al-ma'ruf wannan shine asalin shari'a wanda aka sani lakin sai dai taba'a da amruhu da ta nisanci al'amarin wajarat adatun nasu bi khilafi wanda al'adar mutane sun san abin da yake ba shi ake so ba wa annahu la budda lizawji shine zai zama babu makawa ga miji allazi haraba zawjatu min dari wanda matarsa ta gudu daga gidansa an yamshi li dari ha ya je gidanta wa hadi aratun nas fi kulli baldin wannan al'ada mutane ne a kowane gari da zihadi rusumin shar'i saboda tafiyan abin da shari'a ta rubuta bil kulliyati da duka wa tamassuku nas bil adati da kuma yanda mutane suke yin riko da al'ada wa qad sarat hadhihi al'adatu shar'an mustaqirran to wannan al'adar mutanen yana zama kaman shari'a mustaqirran ya hukuma bihi kullu qadin wanda kowane alƙali yana hukunci da irin wannan al'adar in aka zo li jahalin bi qawaid shar'i wato saboda sun jahilci qaidar shari'a wa asluhu da asalinsa wa adam ma'arifatin bi maqasidihi da kuma rashin sanin manufa wa iskal al-amru kadhalika wurin da lamari ya zama haka fa yumaru zawju ana horon miji bil mashi ilaiha ya tashi je wajen masu talaban da raddi ha ya nemi ya dawo da ita haisu la imkan da asalin shari'a lawali in guri babu wannan ka'idar na shari'ar farko kallaji ya taqawwata bil maitati kamar mutumin da yake ciyarwa bil maitati inda faqadi da amil shijatul juyi kamar bukatuwa yanda mutum yake cin abin da yake na mushe wato in babu abinci lishidatul ju'i saboda tsananin yunwa wa hashiyatul maut kana tsoron zaka mutu an yadda ka ci mushe ko fa in sabaka minhu yaminun idan yayi rantsuwa annahu la masha ilaiha ba zai tafi wajen ta ba lam yakun zaliman laha bai zalunce ta ba listimsakihi bi asalin shar'il awwali saboda yayi riko da sharadin musulunci shari'a na farko al-azizil qawi bala to bal alaiha an tarajawa da to ta dawo ita kadan in ya rantsa yace ba zai je ba inda akwai shari'a kan abin aw ma aman sha'at ko ta dawo tare da wanda ta so ila dare zaujiha zuwa gidan mijinta ba sai ya je bi ko ba kenan fa in lam taraji idan ba ta dawo ba walan yanhabu zauji ilaiha mijin kuma bai ji ya nemo ta ba da hukumin shar'i da hukuncin shari'a innaha asiyatun ta zama mai sabon Allah harijatu min amrillahi ta fita daga horon Allah la nafaqata laha ba za a ciyar da ita ba saboda ita ta yaji ta fita ba dan Allah ba wa in ba da amruha ko da ta ta dade a gidansu fi quhudiha a gidansu wajen zamanta zalika bila zawjin fala taliqin babu babin shi ko ba suke ta ba wala kalaman laha babu kuma magana gare ta in ishtakat da darare in ta ce ba ta da lafiya ko tana cutuwa wala tudlaqu bi hadha darar ba za a sake ta saboda wannan cutarwan ba likauni hada darru domin wannan cutarwan rafa'ahu hayyinun alaiha ita ta san hanyar da za ta yi ta warware shi bayyana lati auqatit darar ala nafsi saboda haka ita ta jefa kanta cikin wannan cutarwan da ikhtiyari hada zabinta fala tujabu ila talaqi ba za a amsa mata in ta nemi saki ba inda ta ilai in ta ce tana neman saki wa man ajabaha min ahli ilmi ila talaqi wanda ya amsa mata cewa za ta nemi saki a sake ta bi surata hadar daraja saboda cutar wanda take ciki alazi da karra wanda muka ambata wa talaka ya sake ta ala zawjiha akan mijinta kana hada alalim fasikan ja'iran wannan malamin ya zama fasiki ja'iri fa in tazawwajat ba'da hada talak idan wannan sakin da aka sake ta sai ta je ta yi aure kana kullu watsayin fiha mahabbaz zina to duk wani duk lokacin da mijin ya kwanta da ita to zina da ita maktubin Allah hakim kuma an rubuta zunubin ga shi wanda ya hukuncin wa alaiha wa alamana ana alaiha da ita da wanda suka taimake ta wa kullu wahidin kowanne daya layan kusmin wuzarin akhar shay'an babu zunubin wannan bai taba na wannan ba wannan ma bai taba wannan ba kowa zunubin sa cikakke ne ba wai za a raba ba wa ma ajal hadal alim mamakin jahilcin wanda ya kira sunan sa malami hasulani arif qawaid shar'i wanda bai san ka'idar shari'a ba wala urfun wujuhi wala arafa wujuh tafsilin darari kuma bai san fuskokin cutarwa ba almujibu lil talaq wanda zai sa a yi saki wallazi la yujibu talaq da wanda kuma ba zai sa a yi saki ba wa masu qudun nafaqati ala zawji mata miji yana kin ciyar da ita da hada zaujatu ga irin wannan matan ala sifatil amr allazi zakarnahu bainahuma idan ita ce ta tafi gida ta yi yaji dan kanta dan cimma burinta to ba za ka ciyar da ita ba sai ta zama a gida ba ciyarwa a kanka ya faɗi a kanka ma dama akan wannan lissafin fa amara bayyana iktabatu qawaid shar'i sai aka yi horo tsakanin hukuncin shari'a lam yukhalifi ahadan bai saba kowa ba wa qad ittafaqu an yi ittifaqi ala anna nafaqata ciyarwa fi muqabalati al-istimta'i yana da ana ciyarwa ne idan mata kamar misali a ce in dai zaka in dai zaka za baka doki jingina to zaka hau shi eh in da baka doki ko jaki jingina zaka hau saboda ai zaka bashi abinci to me yasa zaka bashi abinci ba zaka hau ba kaga wahala ke zaka kawo ma eh ai to haka mata ma dama namiji ba zai sami intin ta'i da ita ba to an hana ciyar da ita kuma ma dama daga ita ne eh ma dama daga ita ne saboda haka haka abubuwan yake eh ka wakari ta bako ala annan nafaqatu fil muqabalati istimta'i famata imtana ahaduma imtana al-akhara idan aka hana ɗaya in shi ya hana ta abinci to ita ma an yadda ta hana kanta in shi ya hana ta in ita ta hana shi kanta shi ma ya kamata ya hana ta abinci wannan shari'a kenan eh wa hadil mara wannan mata hiya lati muni at zawjiha min al-istimta biha ta hana mijinta kare kusance ta zulman wa udwanan zalunci da isa ko fala nafaqatu laha ala zawj al-mazkur saboda haka ba zai ce da ita ba qalat al-muhtasar ya faɗa cikin muhtasar yajibu li mumkinatin muqiqatun ya wajaba ga wanda za ta iya wanda take da iko lil wadai wajen kusanta walaysa adu ma mushrafan qutan amma babu abinci wa adama bil adati sai suka dawama akan al'ada wal mafhumu sifati da abin da ake nufi na sifa wa al mumkinati abin da yake yiwuwa anna ghayr al mumkinati ma afaqad al uzr la nafaqat laha cewa duk abin da ba mai yiwuwa ba in dai aka cire uzuri to babu ciyarwa wa wal asahu shine mafi inganci wa ma walan alayhi kuma ana koma a gare shi Allahumma sai dai Allahumma nan ba ya Allah bane yawa in ana cikin magana in Allahumma yazo sai dai ba Allahumma ya Allah ba yawa Allahumma sai dai illa an takuna hamilan sai dai in tana da ciki minhu nashi falaha nafaqatul hamli zai ciyar da gwargwadon abin da yake cikin cikin walau kanat asiyatun ko da ta sabawa Allah saboda akwai cikin sa a jiki li'annahu domin shi yanfaqu ala waladihi la alaiha zai ciyar da ɗansa ne ba ita ba wannan nafaqatul waladi shi kuma ciyar da ɗan latus kadu zai isiya ne ummihi ba a cewa ya saraya saboda uwar ta kika to ba za ka ciyar da ɗan ba a ɗan ciyarwar na kanka amma ita ne ciyarwar ta ba kanka inta wata mal jawabu an su'ali sadis wallahu muwaffiqu lis-sawab ilam ka sani anna irda al-ummu li waladiha uwa ta shayar da ɗanta la ta khalu baya wofanta إما أن تكون في أسمة الأب الولد أو خارجة عن إسمته بإطلاق أو موت wannan hukuncin shau jani ya sha bamban da kowa kenan a cikin mazhabin malikiya eh anna irda al ummu li waladiha irda al ummu li waladiha uwa ta shayar da danta dole ne la ta halu dole ne ta shayar da danta imma ta kunu fi ismata abin ko tana karkashin mijin wato mijin wanda shine uban yaron waladin aw harisun an ismati ko kuma ba ta karkashin sa bitalakin ya sake ta ne aw mautin ko ya mutu ne dole ita za ta shayar da yaron amma in kana fi ismati al waladi amma idan tana karkashin mijin ne fa irda waladiha shayar da dan wajibun alaiha wajibi ne a gare ta bi ijma'in da ijma'i qala Allah ta'ala azza wa jalla wannan shine rikicin idan mata kana da mata kun aihu da ita kai ne zaka ciyar kaga wancan ka an fahimci wancan hukuncin aiki na wancan to wannan shi kuma irda'ul waladi shayar da yaron shin in uba bai ba da abin da za ta shayar ba ita matar tana da shi za ta ciyar za ta ciyar dole saboda shi da ita Allah ya ce su ciyar da yaron shi wannan nakuda yaya ake kai mutane wajen hukuma gudawan eh ai shine ai ai abin da yasa zai warwaren kenan ai a cikin ma mazhaban malikiya abin da yake faruwa فإرضاء ولدها واجب عليها بإجماع قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كاجي دليل شو سنك والوالدات Allah bai kira walidi ba kawai da uwa da uba su za su yurdi inna a auladuhunna ka gani su za su shayar da ƴaƴayensu shekara biyu cikakke saboda haka wa alaihi wa alaiha wajibi ne akan su wajibi ne akan ta eh wacce su wata wannan bil ma'rufi kuma kuma su su dinga musu tufa in ya samu yayi in ta samu ta yi in ya samu zai wannan haka saboda hakki ne wanda yake kan kowa da kowa a cikin su biyu a wannan zuwa shekara biyu eh haulai ne kamilai malamai ma wannan na gaya maka ko a cikin mazhaban malikiya shehu tijani ya sha da wannan kuma ga dalilinsa walwalidatu tunda Allah ya ce da uba da ɗa za su shayar da ƴaƴayensu wanda suka haifa shekara biyu cir saboda haka idan uba yana da shi zai shayar in uwa ta da shi za ta shayar ba halin uwa ta ce tunda shi yake kawo abinci dole sai ya kawo mu ya ce kowa yana kansa wa zai sifatu fi ma idan ka nufin maratu fi ismata alil waladi wannan siffan idan mata tana karkashin uban miji tana uban yaro ne fa inna Allah farada alaiha arrida'a ubangiji ya farlanta mata ta shayar bima zikira kamar yadda aka ambata lakin bi sharadi da sharadi an yakuna al-abul waladi qadiran ala nafqatiha ka gani ƙadiran shi yana da iko wajen ciyar da ita wa in ajaza an nafaqatin idan ba zai iya ciyar da ita ba dulikat alaihi bi uzrin nafaqati sai a sake ta gwargwad sai a sake ta gwargwadon nafaqan ciyarwa wa in dulikat alaihi idan aka saka masa ita harajan min ismati ta fita daga wuyayinsa wa bil huruj an ismatihi idan kuma ta fita daga cikin ismansa sakada an harri da'u to kuma ta ya faɗi akan ta ba ta shayar da shi ba ya sake ta amma tana karkashin sa a'a tana karkashin sa tana karkashin sa yana kanta amma in ya sake ta yana kanta yana kansa yana kansa wancan wancan magana eh shine shine shine shine wasara alwaladu wajibun nafaqati sai zama walidu shi ubangiji uban shine wajibun nafaqati shi zai ce da da ɗansa wal qiyamu bi amrihi tsayawa da al'amarin sa ala jama'atul muslimina yana kan musulmai su ne za su tsaya da wannan kuma in ba uban wala yajibu ala ummihi irda'ahu a lokacin ba dole bane uwar ta shayar da shi ba dole bane Allahumma ya saki sai dai illa an yakuna alwalad la yaqbalu ghairi ummihi sai dai in dan baya karban abin da in ba uwarsa ba in dole sai uwarsa to an mai da shi dole ta kuma ta shayar da shi in ba zai karɓi nonon kowa ba sai na mahaifiyarsa bayyana izin a wannan lokacin tujubaru ummuhu ala irda'ihi qaharan sai a ce dole uwar sai ta shayar da dan dole wa nafaqatuha ciyar da ita wajibatun ya zan wajibi ala jama'atul muslimin kuma ga musulmai gaba ki daya eh barai la jalil nafi zatul waladi walidu saboda ai babu uban uban ba zai iya ciyarwa ba tunda ba zai iya ciyarwa ba hakkin yana kan musulmai gaba ke da wa halaki ko kuma ya halaka wa in kanat al maratu hamilan idan matar tana da ciki bil waladi da da har yitin an ismata abihi lokacin ba ta karkashin mijin bi mautin saboda mijin ya mutu amma ya mutu ya bata da ciki aw talakin ko ya sake ta saboda aka ba ta karkashin ismansa fala yajibu alaiha irda hada alwalid ba dole bane ta shayar da wannan yaron hakkin yana kan musulmai hakkin yana kan musulmai kare subhanahu wata'ala ubangiji ya ce fa in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna wa atmiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'assartum fasturdi'u lahu ukhra ka gani فاسترده له أخرى وهذا الذي ذكره الله عز وجل abin da ubangiji ya ambata fi haƙƙin mutallaka cikin haƙƙin matar da aka saka fa innahu lamarin lama qala da ubangiji yace fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna wajen shayarwa kenan ku biya ta ta shayar ai ta mutar da gano saboda haka a biya ta shayar ai da abinci kake tunda baka baka da baka ciyarwa to tunda baka ciyarwa sai ka biya kudin abincin sai ta sai saboda yaron ya samu abin da zai sha dan da zalika ala adadin wujubi da ridati alayhim wannan shi ya nuna cewa ba dole bane sai ta shayar eh ba dole bane sai ta shayar wai ya fi suratul talaqi wa fi suratul baqari baqarati haka yazo cikin suratul talaqi yazo cikin suratul baqara zakarar rizba'a ya ambaci sharuwa wa lam yazkur ajran amma bai ci abiya ba dalla zalika ala ala wujubi rida'ati saboda haka anan ne ya nuni cewa dole za a shayar alayhinna akanta wa zalika fi haqqi man kana fi ismati abil waladi kira in wanda aka nuna ba dole bane sai an biya to mijin yana ciyar da ita kenan amma in ta fita daga ismansa ko bi mautin أو بدلائل تدلني وهذا أمر بين وأن بينيك لا يحتاج إلى التاويل ولا التردد لا بقات التاويل يكون أجي أداه وإن كانت المرأة حارجة أن إثبت بالولد إذا ما تتكسل شتاف تدقى هنو أبن مجن أو أبن أنت أبي الولد يموت أبيه أبن بموت أبيه بابا يموت ينتقل الحكم في رداءتي sai a ɗauke hukuncin sharuwan ilal waladi zuwa ilal walidi zuwa ga mahaifin in kana lahu malun in yana da dukiya yanfaqu minhu ala alal ummi wanda shi zai dinga ciyar da uwar wai uda minhu ajarha ya dinga ba ta lada shine magana da kake magana da zu fa in sha in ta so arta at walada ya ta shayar da shi ba tare da an biya ba in ta ga dama ta yi tun bai ta ce sai an biya ta yawa ita ma yar wani yawa wa in sha'at in ta so kuma in tana'at sai ta hana dan nono wasu ajarat lahu imra'atun gaira ta ce ita ba ta shayar ba kawai a jiya biya can dan ta nuna muku mulki ita ce ita ba ta shayar ba gaba ki daya a lallabe ta ma ta ce ba ta shayar ba sai dai a nemi wata ta shayar da shi a gida min malihi amma a dukiyan uban in kana walidu ya kabilu waladu ya kabilu gairu ummihi idan shi yaron zai karba nonon da ba na uwarsa ba fa in kana la ya kabilu gairu ummihi idan ko ba zai yi ba baya karban wani nono sai na uwarsa uji barat ummuhu ala ridatu dole a tilasta uwar sai ta shayar da shi wa wudiyat ajraha min mali kuma a biya ta wa in lam yakun lil waladi malun idan walidi malun idan uban ba shi da kuɗi wajaba amru fi rida'ati an tilastar da lamarin cikin shayarwa wal istijar da biya liman yardahu ga wanda zai shayar da shi ala jama'atul muslimina musulmai ne za ta rusa biya kuɗin wayan taqallul hukumu ana cire hukuncin ila ba ta kaddama zuwa ga abin da ya gabata in kana waladu lam yaqbil ghayr ummihi idan yaron baya karɓar nono sai na uwarsa fala ridatu ala ummihi babu shayarwa ga uwar illa da tiyariha sai ta yarda wa ujratuha ala jama'atul muslimin shi ma dai musulman ne zasu biya wa in kana la yaqbalu ghayru ummihi in baya karban wani nono sai na uwarsa ujibarat ala irdahi za a tilasta ta sai ta shayar da shi bi hukumin shar'i da hukuncin shari'a da dafa ibaatul waladi saboda kar yaron ya walakanta wa ujratuha wajibun ala jama'atul muslimina abiyata kuma dole ne akan musulmai wai za ta kar wannan shine ake yin baitul mali dan wannan ake baitul mali eh baitul mal idan duk abubuwan da aka zo irin wannan aka kai to kudin yana hannun mutane eh mutane abin da ake hada wannan zakkan da izala take karban nan inda gaske ne to wannan aikin ba wai a karba ne a cinye ba a duk wanda abun da ya zo aka ga cewa tana da wani haƙƙi a shari'a nufin ya kasa to musulunci ne da ɗauke shi ne dalilin sa sa'i yawa na na izala ba na girmama ba na yin kai ba na yawa wannan shine ainihin aikin addini eh Allah ke yi. A wa'ajaratu wa alazmai, wai za ta ƙarra haza idan wannan ya tabbata min ƙawa'idin shari'i a cikin ƙa'idodin shari'a wa zahara bi ma ta ƙaddama ya bayyana kamar yadda ya wuce annan hadal maratul mazakura wannan mace fi su'alatin a cikin wannan tambayoyi lam tukhruj min an ismati zawjil mazkura bata fita daga cikin isman miji wanda aka ambata ba walau qala qudaha bibaiti abiha ko da ta dade a gidan babanta wala tutlaqu ba a sakanta bi tsoli hadal qu'udi saboda wannan tsawon zaman da ta yi tsawon zama ko da mata ta shekara goma ne in dai miji bai sake ta ba tana na cikin isma ne kwarai da gaske walau tsala qu'uduha ko da ba in dai baka ce ka sake ta ba shikenan sai kuma a duba wani darari ne kai ka cutar da ita ko ita take cutar da kai to daga nan ne kuma a nan ne ake duba ko kai ka tsora mata abin da ba za ta iya ba abu guda biyu ne ka kawo abin sabon Allah ne ko kuma ka kawo mata abu ne mushaffun mu'sirun ka sa dole sai ta bi to ka san mutane aksari suna tafiya akan aure akan kaman bauta ne in ta mutum ya aure mata yana ganin kawai zai yi sharra ba haka abin yake ba Na'am. Ba hali. Ai, ai, mata shi ce. Ai, ne ce ya dawo da ita ba hannun, inda dama dalaƙun sunnati ne. Shi ne saki ɗaya haka baya yi ba. Ai, daga cewa ya dawo da ita ma ba su da hannu a kai shi ne yake da hannu. in suka ce ba su yadda ba hali. Na kansu ne. Eh, a tsayin kai ka da ita. Eh, suka ce da. Eh, saboda ka matar ka ne, da ma wannan gyaran kuma za a gyara. Eh, a duba. Wani zai ce ba zai da su karɓi abincinka ba saboda kar ka zo ga masu shari. Haka da ce. Amma duk abubuwan barin addinin aka yi sai sa aka shiga garari da yawa Allah ya kiyaye na'am walaysa hada min dararin wannan bai daga cikin cutarwa zamanta mujibul talaqi ala zawji wanda zai zamo tilas sai mijin ya sake ta likauniha auqatu ala nafsiha domin ita ta aukar da kanta bi tiyariha da zaɓinta waye qadartum ala rafihi za ta iya dawowa ko bi rujua ila dari zawjiha za ta iya tattara kanta su dawo ba shi kenan ba to sai ta ki kaga cutarwar nata ne wai idza kana hakaza idan ya zama haka fa irda waladiha min zawji al madhkura wajibun alaiha shar'an to ta shayar da danta da namijin da suka ta haifa ita ta yajin anya za ta iya dawowa ta ki ta tsaya tana nuna abin nan to dole dan da ta shayar da shi dole ko ba ko ba da kuɗi ba saboda ita ce ta zaɓa da kanta waje ba ala shar'an bi ba ka'iya fi ismatin zauji a bil waladi saboda ai tana karkashin mijin ai bai sake ta ba wala ajara la hafi zalika ba za a biya ta ba lima qaddamna kaman hukuncin baya lakin nan nafaqata alaiha sai dai ciyarwa min zauji na daga mijin wajibatun alaihi shi kuma wajibi ne ce da ita ita kuma wajiba ne ta shayar da ya'yan sai dai in an samu kuma tangardan da na faɗa ta ƙi karɓar abincin likauniya una alal waladi la alal ummi domin kasancewanta a nan ta yana kan ɗan ne ba kan uwa ba uban ne ba kan uwa ba wa in ka na tsasiyatun ko da ta saba sabonta baya taɓa ɗanka laifinta daban ɗanka kuma ba da laifi iz la tusqadu nafaqatul walad ala abihi bi isyan ummi ciyar da ɗa baya faduwa saboda laifin uwa kace ba za ka bata abinci ba a ai za ka bashi abinci ne yawa intaha tanbihun fadakarwa قال العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التجاني كنت كتبت في جواب وجوب الرضا ce na rubuta amsa akan wajibcin shayarwa ala kulli walidatin ga dukkan mahaifa idza kanat fi ismati abil waladi idan tana karkashin uban yaro wa nafaqatuhu ciyarwansa jariyatun alaiha ya zamo yana kansa dole tazakkartu qawlatul mahshuwatin ko tazakkartu qawlatun na ambaci magana na hashu في كتب الفقه التاج الفقه يقول عليها من لا علم له لكون يعتقدون أن كل ما سطر في كتب صحيح معمول به شو جان يا روسا yace na faɗa ga abin da na ce ni saboda akwai kalma mahshun wanda an rubuta a cikin littafin fiqh ana yi masa tawili amma wanda suke tawilin malla ilmu lahu ba su da ilimi likaunihim saboda su ya take nuna anna kullu ma suttira suna ganin duk abin da aka rubuta fi kutubin a cikin wannan littafin sahihun ma'mulun bihi dole ya yake da shi yace ba haka bane fa yudillu sun bace bi muhadafati amrullahi saboda sun saba al'amarin Allah wa tilka alqawlatu wannan magana ya anna ba'da man yantasibu ila al-fiqh wanda yake nasabtuwa zuwa fiqh kala ce innal mar'ata sharifa wato mata madaukakiya la yajibu alaiha ridatu waladiha ba wajibi bane ta shayar da ɗanta kaji magana wa ba'dun yaqulu wasu ke cewa li'annaha in kanat adatul baldani nisa'ul asharafu biha idan a garin akwai al'adan mutanen garin mata sharifiya mato yar gwamna ko ko matar gwamna ba ta shayarwa sai dai wani ya shayar da ita a biya to ko da ɗabi'a sun shauda ne ce ƙarya ne tunda Allah ya ce ita wace ce babu wani al'adar da zai kawar da wannan kasan suna ɗaukar shurafa'u dan akwai kasan da ba sa shayarwa haka sai ce to wannan kaulan magana yake magana yake musu raddi akai la yajibu alaiha ratu wala da yawa bada yaqul annaha kanat adatu bazin sa'ul ashara jiya la yarda'una al-aulad wa yace fa falari da'atan ala al-ummi sharifa yanzu kace ai uwa madaukakiya ba shayarwa akan da قلنا sai shauja ne ce inna hadha mahadul kadhib wal iftira'i ala Allah wannan tsantsan ƙarya ne da kagewa Allah Allah bai faɗi haka ba ina suka samu bi malami shara'ahu fi kitabihi bai kawo cikin littafin sa ba wala fi dini ba kuma cikin addinin sa ba bi ma sanu bayyana al'ana zan bayyana insha Allah in Allah so fa qulu ga abin da zan ce eh lam ka sani anna irda al ummu li waladiha uwa ta shayar da ɗanta allati ya fi ismata abi wanda take karkashin uban ubanta uban yaron wa nafaqatu da ciyar da shi jariyatun alaiha dole ya gudana akan ta wajibin min tariqani wajibi ne ta hanya guda biyu tariqun nazari in aka dube shi a nazari fil fiqi wa tariqul qat'i da hanya ta gani musarahatun a bayyane fi qawlihi fi qawlihi fi qawlillahi alazim cikin fadin ubangiji amma tariqun nazar dai kenan fahu anna muradin lahi min halkihi me Allah yake nufi da halittar mutane ne sai ta imaratu darai ne ana son a rayar nan duniya kuma a rayar can lahira abinda Allah yake so kenan nazaru kenan walam yurid an yakuna halaqahu dafatan wahida Allah bai bai turo kawai ce yayi halittan gabaki dai kawai dafatan wahida kowa ya zo yanda ya ga dama ba sai wani abu bal halkan ba da halkin wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan tanasiri kenan to wannan da manufan Allah kama kana fil Qur'an kamar yadda ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani wa inna hadhal halq wannan halitta lam yata'atta takwinihi illa min ma'iz zakari Allah bai yi mutum haka kawai ba sai ta ruwan mani wal unsa da na mace wannan ruwan mani din namiji da na mace gashi abu ne kusan iri ɗaya amma daban-daban ne galizun sahinun sahinun ko layinun galizun wannan ruwan mani ɗin namiji mai kauri ne na mace mara kauri ne wannan mara kaurin da shi ake yin fatan jiki naman jiki shine ruwan mani ɗin mace da shi ake yin fatan jiki ruwan mani ɗin namiji kuma da shi ake yin ƙashi saboda haka Allah yana me yasa yayi haka wa fi kulli shay'in halakna zawjayn kenan ka gani ma'an duna ahadihuma faqat a ce an cire ɗaya daga cikin wannan bayuwa fada a zalika ila izdawajin wannan ne ya hada wa min ajali zalika daga wannan manin guda biyu shari'a al'ana kadun nikahi shine Allah yake to ayi aure بشروطه da sharadinsa li yaqau muradallahi saboda abinda Allah yake nufi ya hadu min ikhraj al-aulad min aslab ila al-arham shine a fitar da da daga sulbi zuwa rahim mani din namiji da mani din mace mani din mace yana fita ta haƙarƙari mani din namiji yana fita ta ƙashin baya eh yake zuwa yake haduwa wannan abin da ake haɗawa ana son ya fito a slas idan mani din ya fito ta ɓangaren hannun dama ya shiga ta ɓangaren cinyan mata ta hannun dama to insha Allah za a yi fita namiji idan mani din ya fito ta hannun hagu ya shiga ta ɓangaren hannun hagun mace insha Allah mace da haifa idan ya fito ya saba to duk kamannin nan da yake faruwa duk daga wannan ne duk malamai in sun ga mutum sun gane ga ta inda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi malamai sun sani bi ilimi bi ilimin suma min al-arhani ila zahar al-ardi daga kas daga cikin daga asladi zuwa arhamu shine mahaifan uwa suma min al-arhani daga cikin kuma arhamu ila zahar al-ardi sai a ce ya zauna ya zama mutum an fito da shi bayan kasa wada a hazan nikah sai Allah ya ce to ayi aure ya kira ilan tanakuyi zuwa ga aure alladhi wal jima'u shine abin da ake nufi da an nikahu bi ma'ana al-jima'u banki ma tsaba da kuma minan nisa'i ai an nikahu bi ma'ana ad-dukhul shay'in fi shay'in suma farada hibzul hamli sai ubangiji ya karanta ya kiyaye daukar cikin min kulli ma yujo fi al-fasad duk wani abin da zai kawo barna ciki ya kiyaye walau jaza ifsadul hamli da ya yiwu ya halatar da bata cikin la'ada ila ibaatin nasli sai ubangiji ya bata nasal din wa batala muradullahi da kuma abin nufin Allah ya rushe wala sabilan ila zalika babu kuma manufa zuwa ga haka wa ba'da hamli bayan mata ta dauki ciki idza kharaja waladu idan dan ya fito wajaba ala ummi ai ya fito duniya ko to wajaba alal ummi wal abdi wal abdi da uba da daya wajaba hibzuhu su kiyaye shi watan niyatuhu su karar da shi gaba numuyi kenan hatta yasira ila al bulug har ya kai lokacin balaga fatas kadu mu'unatan nafaqati to daga ya balaga to ba dole bane ka ciyar da shi alal abawaini ya balaga ya kai karfi ai balaga ashiddahu fa fazal waladu ba da huruji wato hibzul waladu ka kiyaye yaro ba da huruji daga fitan sanin badani daga cikin mahaifiya wajibun alal ummi wal abdi da uba da da duk haƙƙin na kansu ne la'anna zalika wannan min tawabi'u shar'un nikahi domin abin da ka'idan nikahin ya biyo kenan wal jima da fuskanta fa hibzul ummu uwa aikinta yarda a huta shayar da shi wa saunu allah mahaliki in zai je wani guri ya taɓa wani abin zai halaka ta hana shi wannan aikin ta kenan wa gasalul aza anhu in yayi wani barna bayan gida ta share masa wa gasalan da wankewa ila an ya kula ajaluhu har ya kai lokacin da ba za a yi hakan ba wa hibdul abu shi kuma aikin uba huwa sa'ihu fi nafqati lummi shi kuma zai je ta bugawa da bakin leda wajen kawowa abin da zai zo ya ciyar da ita wa kaswatiha kuma ya yi mata sutura wa kullu ma yahtaju ilayhi alwalad da duk abin da yaron zai bukata min ma haraja an tarbiyatun wanda zai zai fitar da shi daga wannan daga wannan tarbiyyar ka duhuni har man shafawa na kan uba ne wala hana'i hallalle na kan uba ne wanda zai yi wa ma ashbaha da kamannin wannan fa law lam yakun hifzul walad wajiban ala abawayhi da kiyaye da bai zama wajibi akan iyayensa ba la da zalika ila ila atul waladi da yaron zai lalace zai lalace wannan ibada nashi ne wannan ibada nashi wa ibadatul waladi ko muharramatun shi kuma a sa yaron ya lalace haramun ne shar'an ijma'an falau lam yakun wajibur rizati da shayarwan bai zama wajibi ba wa tarbiyatu alal ummi tarbiyar bai zama akan uwa ba la ba al waladu da yaron ya lalace iz la yujadu man yatahamalu siqalahu domin bai samu wanda ya dauki nauyin sa ba wa ma'anatun ta'adihi ba wanda ya dauki wahalar sa illa ummu fakat sai dai mahaifiyarsa gaba ki dai kuma ba su iya ba eh eh baka da laifi ai ya kai eh baka da laifi ai mu kyautatawa ne eh kyautatawa ne eh kyautatawa ne Hausa na ka gama masa ai tarbiya ba ka sake shi ba ai ka sake shi eh ai komi na shari'a yana da ka'ida amma mu Hausawa yadda zaka dauko bako baka ma san shi baka zama kai uwarsa ne kai ubansa ne kai masa aure kai mar komai to wannan kyakkyawan ɗabi'ar mu ne a ya rike mu kyakkyawan ɗabi'ar mu ne ya rike mu amma in ka kai shi level din balaga shikenan an gama na a ban ita ita ba ta sauka ko tana gidan miji tana kanka da yi liability ko tana gidan miji tana kanka ai shi yasa man ala jariyataini wanda ya rike mata ya yi mata tarbiyya har ya aurar da ita falaisa lahu jazaa'un illa aljannati saboda ita amma ba namiji ba babu babu wannan kaida aka amma mace saboda ita liability ko tana gidan miji nauyi tana kanka yana kanka eh saboda in baka in baka yi mata hakan ba za a rushe ita kowane lokaci tana cikin haka in rushewa kuma sun fi maza kuma albarka ya shi ne albarka ai shi ne albarka saboda namiji akwai lokacin zai kuna kuna haɗa ido da shi zai watsi da kai amma ita ba yadda za a yi sai ta tattaro wani abu ta yi maka yadda kake tausayinta ita ma tana tausayinka yana da wahala ka samu mace ba ta tausayin uba yana da wahala yana da wahala amma ɗaya yana iya ɓoye kuɗinsa baya son ma uban ya sani eh ai ta tsallan tsiya da shi yana kallo ya ce zai shi gaba uban wala ta ta zalika ligairiya ba a zuwa da wani ga waninta isla sabaran li imra'atin ala mu'anat amrun rabi'i gari walidati gaskiya ne ba wanda zai iya daukan nauyin mahaifiya mai yaro in ba uwar ba walau lan tajibun nafaqati ko da bai wajaba wajen ciyarwa ba wa nafaqatu ummuhu ala al-abbi ciyar da uwa akan uba li'adda zalika ila iba'atihi in ba a samu wannan ba to zai samu yaron zai samu na ƙasa والدليل التحريم إباعة قوله صلى الله عليه وسلم أمن يسا يدمو حرام نبا يا كبشي نفت مزالا كفا بالمرء اسما أن يضيع من يقوت بس يعني يا إيش متن زنبي كولات أنت أبن ذاك رايش دتشيروا فترك الرداء الأم لولدها وإذا أنت دين الشاهد أنت الذي هو مولود لصاحب الإسمة المرأة وأن الشيء أبو هاي صاحب الإسمة المرأة mujibin li ibadatul walad yana sa yaron ya lalace wa muharramun kuma ya haramta walau zaka da wujubu da an da yadda wajibci ala kulli walidatin ga kowane mahaifiya laba al aulad da ayya duka ba sun lalace fal qawlu bi wujubi ridati sari to maganar zamu faɗa akan cewa wajibi ne a shayar da yaro ala ummihi yana kan uwarsa allati ya fi ismata abis sabi wanda uwar dan wannan mutumin aljariyatun alaiha nafaqatu wanda ya gudana ciyar da ita huwa muqtadal hikmatul ilahiyya shine Allah yake nufi ka ciyar da ita ita kuma ta lura da yarka danka wa tarkul wujub fihi barin cewa ba wajibi bane yujabu da ibatul mal sari zai zama an walakanta dukiyar yaron wa haramun ijma'an ya haramta ijma'an baki daya fa haza wannan min dariqin nazari bangaren nazari kenan a duba a gani short ne a duba a gani in mutum yana da hankali zai gane waye short ne to ga kuma min dariqil qadai qadai wancan nazari ne in aka ce nazari ka gwada da hankalinka abinda na faɗan ƙarya ne to ga kadai na dole sai ka yi yawa shine kadai shi kuma dole sai ka yi in ka ki ya faɗa ya ce hanya biyu ne babu wata mata wai dan tana da sharafu tana da ɗaukaka ba ta shayar da ɗanta ba wannan babu wannan idan an bayar da wannan saboda al'ada in malaman fiƙi sun rubuta to ba gaskiya ba ne kuskure ne eh shi ne dalilin kawo wa'annan ɗin eh wannan shi kadai ya kaɗaita da wannan a cikin masabar malikiya shi ne mai badarul zaujaini wannan fatal harmaini ya kawo cikin ya ce shi ba kadire ne ma ya ce shi mu shehu tijjani Allah ya amfanar da mu da shi ya warware wannan mushkila a cikin jawahirul ma'ani sai kawa cikin badar zaujai ne wannan fatal harmaini bai wa ma tariqul qadai fa qawlu subhanahu wa ta'ala ga hanya yanke wal walidatu kaga daya shehu tijjani yana cewa law su'iltu alfu alfu mas'alatin la ajabtu bi su'alin wahidin da za ka mun tambaya miliyan ɗaya zan baka amsa da ƙwaya ɗaya kuma ta wadatar da duk komi gaba ɗaya. Lau su iltu ji alifi alifi mas'alatin la'ajabtu bi su'alin wahidi. Kaga yanayin sake dawa ne baka isa ka ce ƙarya ba ne. Walwalidatu uwa da uba yurdi anna auladikunna su da su shayar. waye yace kuma banda uwa saboda sharafinta kun fahimci aya to ai walidatu Allah ya ce ai wannan shine kadai ka ce ba haka ba ka fita daga musulunci eh haka abin yake eh ila qawli bil ma'ruf wa hadhihi al ayatu فيما كان في اسمة العبد وما من كان حارس عن اسمته wanda take cikin isman uba ne wanda fita daga cikin isman sa duk talakin da sake fakar kala fi suratul talaki bayan arda ana lakum fa atuhunna ujurahunna kaji na biyu in ka sake ta to ka biya ta ta shayar eh fal mutallaqatu ita wanda aka saka la wujuban alaiha fi rida'ati waladiha ba dole bane ta shayar da dan wallati fil ismati wanda take karkashin miji yajibu alaiha rida'ati waladi dole ta shayar da ɗansa wa hiya min tawajibun nikahi shine abubuwan da yake bibiya akan aure ya dulla alaihi anna Allah azza wa jalla ubangiji zakaral ajara ya ambaci lada fi suratul talaqi a suratul talaqi wala yazkuru fi suratul baqara amma suratul baqara bai ambaci lada ba yace a shayar to can da yake a shayar ta san fanki ma tsabalakun sai wani guri yake cewa fanki hunna bi izini ahalihin na to idan mutum ba ya yi iftifsari ya bi malaman ƙur'ani ya san menene ciki da waje ba sai amsa ɗaya in ka amsa ɗaya kuma ba zai ba da ma'ana ba sai sura kaza ta ce a yi kaza sura kaza ta ce a yi kaza ya ce ai tana saba ba wani sabawa kai ne ka saba eh fahimtan ka ne baka kai idrakin ka ka fahimci abin da ake nufi ba ko malaman ka sun kihu wa yace wa in aradtum an tas an tastardiu auladakum fala juna alaikum ka gani aradtum an tastardiu auladakum ku sha fala juna alaikum abinda can ya faɗa kenan wa za hidabul lirijali faqat dunan nisa wannan akan maza ne kawai banda mata fa innal mar'ata ita mace idza aradat an tastardi walada in tana son ta shayar da danta ani ta dalibu lahu ajiratan tana neman ajiya ta tarda a bil ujrati dole ne ta shayar da shi za ta shayar da shi ne da kuɗin sai an biya fala kalaman laha fi zalika ba ba wani magana akan haka likauni halan ya ji Allah lam yaj'al lahu laha shay'an fi dhalika bi khilaf al-abd sabanin uba idza arada istirda'a waladahu idan yana son shayar da dansa falahu dhalika bi ikhtiyarihi yana da zabi wa qad tahayyanat anna al-qadiyya ya nisantar da hukuncin rubama rufi'at ila duwai libun watakila mutum ya je wajen wani ɗan ƙaramin ɗalibi ne kasirul ba'i wanda ba shi da faɗin ilimi ajizul itla'i wanda baya binciken ilimi kil ilimi li zannal amata mutane suna zaton annahu zu ilimin wa itla'i ya je wajen jahili ne yana zaton malami eh sai tambaya aka bashi fa yaqulu yana cewa innal khitaba maganan da yake fi tastarbiul auladakum shamil lirijali wan nisa' ya ɗauka maza da mata ne li ajalil jam'i saboda jam'i wa zalika ce min adamil kamal al ma'rifati bi wajhi siyaqi bai san siyaƙin maganar Allah bane wa bayan zalika an al khitaba li rijali faqat maganan ba mace da miji bane a namiji ne kawai walau ara walau uridu dukhul an nisaa da ya so ya shiga da mata laqale ce tastar da anna ba wa in aradtum an tastarzi ba sai ta tasar bi anna a auladi kunna fa inna rijal tajma'u bil mim haka ne domin su maza ana yi musu jam'i ne da mim wan nisa yajma'un yajma'u yajma'un bin nuni su kuma da nunun ne ko eh wa yadullu aidan ala nafsi fi nisa wannan sai nuna an kore mata idza sallamtum ma ataytum bil ma'rufi huwa ujratul murdiyah kenan kudin da za a biya na shayarwa walaysa lil mar'ati malun tuwadda min ujratul murdati ai mace ba ta da kudin da ta biya shayarwa fa in kana laha malun ko da tana da shi fala yajibu alaiha ba dole bane ta biya ujratun kudin li annaha min tawabi'in nafaqati domin tana daga cikin wanda ita ma aka ce a ciyar da ita wala nafaqatu alal ummi bal alal abdi ai ya ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata ne fakula min haragada haisu shituma ba ta in bokon yanzu ba mu yi joint ventures sai kawon kawo mu ciyar wannan ƙarya ne sai ƙarya ne ba haka abin yake ba addini ba ne eh ke ma ki je ki nemo ni ma nemo mu haɗu saboda mu rufa kan asiri ƙarya ne eh iskanci ne shi yasa ba su da hannu a kansu ne ba to ai baka yi masa aikin ba baka yi ba ka saki saboda haka ko ita ma ta ballo maka dole kai ka tare ya haka ne amma ka ba da haƙƙin da ya cancanta me ya haƙƙinka ga abin da Allah ya ce kai gida kai za ka yi ba mata ba ne za ku yi joyin ku gina gida wajen abinci wannan ka ce wai ta kawo ce fa ne gida ka ne ka kawo abinci saboda kai ma tana aikin banki kana aikin banki wannan ƙarya ne ba addini ba ne ba addini ba ne ko kaɗan kuma baya haifar da ɗa mai ido saboda duk ranar da za ta yi wani tafiya an kace ka hana ya ce ba ta yarda ba bayan a wajen aiki ta samu promotion za ka dakatar da ya ce to ta bar auren kwanan nan wata ta zo ta min interview akan haka me yake sa aure yake mutuwa yanzu na ce saboda yan boko sun yawa eh abin nan ce mata eh ta ce me yasa na faɗi wannan na ce kaman ke na san mijinki kuma kina da 'ya'ya hudu gashi ne yanzu kina aikin gidan gidan TV yanzu misali sai aka ba ka ce za a tafi da ke America tunda kina voice America ne za a tafi da ke America za ki wani course na wata biyu sai mijin ya ce ba za ki je ba za ki za ki bi auren ki bar wancan ya ta yi shiru na ce to kawai daga nan daga nan kawai ya isa ta yi shiru na ce amsa in kina da amsa ta yi shiru na ce ta haka abin yake eh domin za ki zaɓi wannan ci gaban duniyan ki nake saki auren za ki ce kin daɗe kina nema ba ki samu ba saboda haka kin samu wannan kuwa ya zamo ƙauye ɗan ƙauye a tsakanin ta dawo ta nemi wani mijin ka za samu abin da take so na ce to wannan shine abin da yake faruwa Allah yake yi. Wala na fakata alal ummi bal alal abdi. To za mu tsaya anan saboda karatun yana da nisa, eh mun shige shi yana da nisa. Eh gobe in Allah ya sa mana cikin rayu sai mu tafi. Allah ka taimake mu. Eh wannan akan kadai ne ko wancan akan nazari wannan akan kadai za mu shiga bangaren sahabai mu ga abubuwan da suka yi Allah ka ba mu nasara ka kara mana son manzo Allah Allah ya saka shi jani alkhairi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مدار الذي صلاة تملا الازل والابد الزمن او مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما تلك واحد احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين